Wow. Good.
ثم المزاوجة أن أنزاوج في الشهد والجزاء لما نقدر ثم المزاوجة Kuma akwai nau'i na balaga, akwai nau'i da shi muzawaja.
أن Wanne زاوجة ne ku gyara ne wannan? An zawaja. An zawaja. Ba in an ce ana kuma sannan a sama yake kuma sannan zawaja ba zawaja ba an zawaja shine a samu abu yayi mu- yayi muzawaja wato yayi ma- kamar abin da ke muzawaja kamar mutaraddi a ce abu yana makale da abu نعم shi ne muzawaja an ce muzawaja abuwa suke sun hadu da wani to shine an zawaja fi shardi a shardi a samu mujawaza a samu wato wani ma- ma- maratayi a cikin shardi wal jaza والجزاء kuma jaza shi ma a samu nasa mu- mu- muta'alliqin لما shi ma gyara ne نقدر limanan ba alibu limanan karyabi saboda ma'ana da yake zuwa ake yin wannan muzawajar an gane ko nace saboda saboda shi sa ake wanne ne gashin zan faɗa abin da المزاوجة ke cewa muza- muzawaja a balaga ويقول ana الازدواج cewa kuma ka al-izdiwaji وأصله asalin sa abin da yake cewa muzawaja اقتران شيئين shine karba da guda biyu أن يؤتى في كل واحد من الشرط والجزاء بأمرين shine a kowane tsakanin sharadi da zai a zo da lamura guda biyu مزدوجين masu masu muzauje wanda suke daure كقول البوتري kamar faɗin kamar faɗin wani butuli ce Iza idan na idan ma na hannahi alajabiyal hawa Alajabiyal hawa.
a sahar ilal washi falajabiyal ajabu Saka.
ba sannan da nake ga maka saboda na mutu akan santa idan ma na hannahi idan mai hana ni ce ma da ka daina san matan nan ba Alaje bihil hawa.
sai in ƙara santa haka ai kaga mutane in sharadi ke nan ko tunda sharadi ne idan din nan idan ma na hannahi to ni kuma alaji biyar hawa sai ji na ƙara santa ma ita kuma mata fa Asa ila alwaji.
sai ta karkatar da jinta zuwa annabi annabi mai wanda yake raba tsakanin ku alaji biyar hawa sai ta ƙara ta ƙara kaurace mu ai kaga kowanne tsakanin sharadi da da jajjawa din akwai na da muta'alliki shi zamanin hannahi sai aka ce falaji biyar hawa a sahar ila waji halalci bai halalci ba to wannan shine mujabu za waje kowanne inda sharri ya kawo muta'allikin sa Wa qawluhu.
da fadin wanda fadin wani waki Idza tarabayya wa fafala dima'uha wa tazakarat al-qurba fafala dima'uha.
kaji ko Idza ma tarabayya wa idan kabilan ta yaki yawan da ɗaya rana fafala to dima'uha.
sai sai jini ya zuba Tazakarat al-qurba to sharadin sai kuma ta tuna kusanci tsakaninta da waɗanda suka yaka fafala sai dima'uha.
kuma ta hawaye sai ta fara kuka ai kaga kowanne da muta'allikin sa idza ta da bar yawman sai aka ce fa fala dima'uha sai jini ya zuba ai kaga shine muta'allikin sharadin to kuma ta zakara fil gubashi da jawabin izalin ta sai aka ce kuma ga shi kuma ta tana shi fa fala dima'uha sai kuma ta rinka kuka da shi ai yan wana na kashe kuma Wa in kana sharru to idan sharadin ne yake da muzauji muzdawjan.
sharadin ne yake da muzauji amma jawabin babu babu izdiwaji Jawabi.
jawabin bai da izdiwaji Lam yusammi.
ah wannan ba sunan sai ba ba ta da shi muzawaja kawai Qawlihi ta'ala.
kamar Allah Allah ce من كسب سيئة Shin kalma?
وعذبيته فأولئك أصحاب النار هم فيها ka ji خالدون ba abin da Allah ya bada من كسب سيئة wanda ya tsubuci sai ya sai ki amma in ya sai ana fa a hada فيها kaji da alikin sa خالدون kaji ma wuta alikin shine sai kwarafure suka kewaye da shi to sai ce فأولئك أصحاب النار wannan jawabi ne kun bi hali da shawar jawabi ai ba wuta aliki ba ka masa wuta wuta alikin sa shi da kawai a shar a fi a shar a jawabi a shar ne aka samu a jawabi babu da haka ba mu zawo da wannan sunan sa ba ومثاله من to الحديث misalin inda yake mu zawo da cikin hadisin manzo Allah ما رواه abu أبو يعلى abu ya ala ya roito من حديث أبي موسى abi abu zamu abi musa lashari من أكل wanda yake sai ce fashe bi'a فشبع kaga sharadin suke in kaji amma ka kushi وشرب ko ya sha fara wuya فرويا shi kuma ya koshi da sha ka san shari'a ne koshi ne na shi wannan kore ya koshi ne na sha قال الحمد لله الذي أطعمني sai yake guda tafi daga Allah wanda ya shi da ni فأشبعني ya kosar da ni وسقاني ya shayar da ni فأرواني ya kosa kuma ya isa na koshi harajan min to zunubihi ka ji jawabu to haraja min zunubi to wanda ya ga zai fita daga zalwansa ka yaumi waladatu ummu to amma sai an ce fa huwa ka yawmi sai an kaddar haka sannan zai zama jawaza shi fa huwa ka yawmi wala zunubi kamar ya zama kamar ranar da uwan mahaifarsa ta fita ta haife shi ne to shi ne zai in kaddar haka ya zama zawaje kenan tawakka fi shar'i muzawajatun a cikin sharadin gabon akwai mazawajoji da yawa ya faɗa latifatun masu sauji duka suna ya kawo suna ba guda ɗaya bane mu zawaji a nan wa bayanil izdiwaji abin da yake mu zauji a fil cikin jawabi jawabi an yuqaddara haraja to a harar sai a kaddar wai in ana nufin zauji a cikin wannan ayar sai a hadisin kai sai a sai a kaddar haraja min zuni fa huwa a ce fa huwa kayyumi wala zatu shi ne zai zama ya zama mu zawaji mu zawaji wa rawa shehani hada sai ruwaito hadisa man nasiya wanda ya manta وهو سائم ina shine azumi fa akala فأكل kaji kaji kaji mutalikin أو شرب ko ya sha فليتم صومه kai ja bai sai cika azumin sa fa inna ma أطعمه Allah ne الله shi da shi kaga shi ne mutalikin ya cika azumin domin Allah ne shi da shi وسقاه ya sha da shi kuma وروى الطبراني saboda ya rawaito من حديث أنس daga hadisin Anas من دخل المقابر wanda ya shiga makabarta فقرأ سورة ya ياسين karanta surat yasin خفف الله عنهم يوما kashi akai wanda ya shiga wanda fakara to shi da shi ne ajiwa izuwa ne kenan ya karanta surat yasin din nan خفف الله عنهم يومئذ to Allah zai sauke zai sauke masa a wannan ranar wa kana kuma وكان له to ya kashe gare shi بعدد من دبنا riya فيها zai samu hasana adadin wanda aka bane a ciki to shi wa kana shi ne sharadin shi ne muzawaji tasa والعكس ظاهر الذي قدم فيه شرفي جبلة إن تلفي أو جبلتين إذبتين أو جلا في ليتين ورجوع على كلامه الثابت قد يعود لنقله لنكتة يريد قلت ومنه السلب والإيجاب إن من جهة جمالا حيث وحيث أن ومنه ومنه شيء ثم ذنبه أو أقصه تغاير يقومه to wani aksu jama'a abin da ake ce akasi a balaga تاهير الذي قدم jirkinta abin da ka gabata shi ka kuma dawo da shi في أحد طرفي جملة a cikin gefen jima ka ce ƙaunin imari imamul ƙauli to shi ne kashi da ake ja da shi ba ake sha aka ce akasi kenan ka zo da shi ne wannan shi ne akasi عن a iwa تلفي ƙaunin imami imamul ƙauli abinda ka ka ka faɗin aji ka kuma dawo da shi amma sai ka juya ba tun da ba mai ta kai ba ƙaunin imami imamul ƙauli أو جملتين sadatul adati adatul sadati Ah.
أو جملتين ko kuma ka zo da jimloli guda biyu إثميتين ismiyai ka zo da su sun lahun da hillun lahu wa lahum yahilluna lahu ai kan jimla ce ismiya
أو ko ko جلابيليتين yuridu al-hayy min al-mayyit wa yuridu al-mayyit min al-hayy haka wannan gobe ilai ne والرجوع to akwai ko wani abu da ke jaki rujui in ka mata magana sai ka dawo kuma ka warware ta amma yanzu amma da sharadi إن على على كلامه السابق in azbis da canza da ya rigaya أن يقود ya koma ya warware shi لنقره da warware abin da ya faɗa amma sharadin sa akwai dalili idan ba dalili ka faɗa ba kawai ai kai sunan ka makare shi kamar da yake isbit diyar lati lan ya muhal idabu sai ce bale waga yana arwahu wadiyau kim ka daya bit diyar a gidajen allati lan ya muhal idabu wanda dadewa bai sa gidan ya lalace ba sai ce kuma kai bale waga yana arwahu wadiyau iska da ruwa sun sa ta canja aka ce to me yasa kace ba kariya ba yace isan da yake ibbi diyar lati lan ya muhal idabu din nan shaukin matan da ya ɗebe shi ya faɗi wannan magana da hankalin da kuma ya san san ya sake shi sai ka kuma a gidan kuma ya rushe ba To ai ba kariya ya faɗa ba shi to sai da sai ce kai bare wani ga yara a babu wace ba to shi ne rujui kenan amma ka faɗa kuma ka dawo ka ce maka yi ba haka ba kada kenan قلت kullu nace ومنه السلب akwai abin da والإيجاب ke salbi da ijabi shi kuma abin da ke salbi ka kore kuma ka tabbatar fala ta kullahu ma ufid wala ta nahu ma fa kullahu ma ka kore kuma ka yi tabbatar ka ce kada kuma ka ce ai ina salbi wal ijabi kenan إن من جهتين اعتبره shi ne a jihabi kenan da tabbatarwa da korewa حيث inda أن da ya samu shi ne ke da salbi wal ijabi kenan ومنه مده شيء sun ma zamu مضم ka yabi abu sannan ka zo ka zarge shi ko aka ci ka zarge shi ka zo ka yabe shi Ta to gaya.
shi ma shi kuma ake sunansa bugayara يومه shi kuma za mu zo mu hali shaidi wallahu ya kala uzali wa yahu azali sai shi bakar fara hukar kalbi bi zikiri gimi Allah ya kiyaye masu zargi na wanda suke la'anta ta Allah ya kiyaye su ya sa su cika mata su taimaka su taimaka su zagin na ba ni kuma ya sa ta farin ciki kaga ga ya soke su kuma ga yabo to shine kaye ba abu ko ka zo ka soke shi kenan ko dan cewa Allah ya kiyaye ai addu'a ce kuma kin wayin mun abli sa kuma su zargi na ai wanda kuma zargi ne
في هذه الأبيات a أنواع wannan bai tuka akwai nau'uka nau'o'i da guda wajen guda uku أحدها na farko akwai الأصل wanda kace aka siya sunan aka suna ويسمى التبديل sunan sa ne ko kace aka je ko kace tabdili duk sunan sa ne وهو أن يقدم في الكلام جزء shine wa- wani jin iya gabata ثم يؤخره kuma sannan a cikin daji ثم يؤخره sannan ya jirgin ta وهو أنواع to shi ko ko sannan nau'i ne الأول na farko أن يقع بين طرفي جملة yankarin tsakanin hadin ɗarfai gefen jumla وما أضيف da abin إليه da aka raba zuwa jumla to ai- to shi ma an aka shi tabdili da aka ce shi aka ce نحو qaulul imami imamul qauli in imami ya faɗi magana to shine ima- shine ima- shine imami na faɗin kuma ba zai canza fara qaulul imami a imamul qauli kuma duk wani wanda wato in imami faɗi magana to shine faɗin ya faɗin kowa وآدات السادات sadatul adati al'adar shugabanni shine shugabancin al'adu kuma Saka.
ai ko ne maka kuma shi aka dawo da shi da wata ma'ana daban to shine wani ke yin tabdili وحديث مغرم الهلال da hadisi da muharrim مغرم الحلال محرم الحلال shi ne mai muharrim halal mai haramta halal كمحلل kamar mai halarta haram ne wanda duk yake haramta halal kamar wanda yake halarta haram ne duk ɗaya ne su رواه الطبراني lamar hadi ne rojo الثاني Na biyu.
أن يقع بين لفظين to kuma yanzu tsakanin lafaza guda biyu في طرفي جملتين juna biyu guda biyu اسميتين amma duk su ne yi أو قوله kamar yadda تعالى Allah ke لا هن su أهل لهم ba su halarta gare su ba ولا هم su يهلون kuma لهم zane ta gabatan ba kaga kaga wannan suna da ibiya الثالث أن يقع بين متعلقين فعليين haka na ya tsakanin abin da kai filai ne في جملتين filai guda a cikin jibali guda biyu نحو kamar ka ce yuri da hayya ila albayyi wa yuri da mai ila albayyi aka ko da yuri da aiki ne ko da filai ne wanda da yuri da hayya wa yuri da mai ila albayyi wanda da filai ne وقد يقع بين متعلقين اسمية وفعلية to kuma yau aka zama ba a shi wanda wani ka zama tsakanin wata alikin isu jimla ismiya da wata alikin jimla fi'iliya ai wannan abu biyu muka faɗa ko jimla ismiya ko jimla fi'iliya to yakan zo ɗaya ismiya ɗaya fi'iliya ba قوله صلى الله amma da mazala lansu min dalil sai wala dalil ne lansu min dalil ni ba na wasa bane wala dalil ne kaga wannan lansu din nan lan ai kaga jimla ce fi'iliya wala dalil ne jimla ce ismiya muta'alliqin su رواه الطبراني tabarani ne wai to الشرط الثاني لو إلى بيو.
الرجوع akwai abin da ya juyi وهو أن يرجع ne المتكلم magana ya komo عن الكلام السابق da zancen da ya rigaya a بالنقر cikin warware zancen بأن ينفي مثبتا ya kore abin da ya tabbatar أو ينفي منفيا ko ya tabbatar da abin da ya kore ko wanda ya sunansa ne haka وإنما يكون amma لنقص kira ne mun ga ba tafiya ko da bai da ne haka kuma وإلا farila فهو كثير dan مهضوم tsaka ya kariya ke da wannan مثاله قول زهير fadin zahairu إن في الديار التي لم يقوى الكتاب بل وغيرها الأرواح والديم kike tsaya بالديار A gidaje.
التي لم يقوى wanda الكتاب zai da bisa ta diddige ba ليه kai وغيرها الأرواح isa ku sun canja ta da والديم ruwa da ruwa da ake ya san duk ta canja wani والنقطة فيه to wai fa'ida da yasa ya haka أنه cewa shi يبين برجوعه دهش عقله wai ya bayyana shidi mai hankalinsa da yi da ya dawo daga magana ya warware ta عند رؤية ديار yayin da ya ga أهبته gidan masoyansa فلم يعرف ما يقول da da ya zo sai ki ya rufe bayan sama me zai faɗa وتوهم ما ليس sai بصحيح yanzu kuma gidan da ya rushe saboda ba ta nan a gidan فلما راجعه yayin da aka عقله sai dawo masa kuma رجع بالنقر sai warware sai dawo warware عن الكلام wannan الأول farko da ya faɗa din sai kuma gashi a shin kowa gidan ko ya rufe ke din gaskiya ne الثالث na uku السلب asal wal ijab والإيجاب akwai abin da ke salbu wal ijab shi ma a balaga نبات عليه من shi ma na farkar dai زيادته akan talil zai kawo shi wani na kawo shi وقد ذكر ابن أبي ibn الأزبي abin abin asbab ya faɗa أنه من مستخرجات wai shi ne kirkiro wannan asal wal ijab din ولكنه sai dai سبقه إليه al'askari العسكري ya riga shi kafin shi da yake kirkiro akwai wanda ya riga shi وعرفه to shi ya masa alibi أن يبني بأن يبني المتكلم كلامه shi ne mai zance ya gina zancensa على نفي شيء abin da ya kora abu من جهة da jiha ɗaya وإثباته ya tabbatar da shi kuma من جهة na ɗaya jihar أخرى nan ya kore nan kuma ya tabbatar da wani zancen قوله kamar da تعالى Allah ya faɗa ولا تقل لهما أف za ku ce da iyaye iyaye sun Allah wadai ولا kan ku tsawatar da تنهرهما wasu ya ce amma fa kullum kuma وقل لهما ko ku ce da su قولا- waɗa musu wani mai girma قال شيخ بهاء irin الدين ma'audi ne ce وهو راجع إلى الإباء wannan ma dai ya koma gaskiya ya koma mutabaka can da muka faɗa a baya وقال ابن da حجة ta ya faɗa هو بمعنى الرجوع shi da shi wannan wannan azabar yana da ma'anar ruju'i ne وفسره tunda ka- da ka ce ka aikata kuma ka ce a zo a yi a ma'ana sai a ga kamar ruju'i ne وفسره ابن أبي shi الأزوئي ibn al-arabi ya ibn ibn abul asfa ya fassara shi rubi ya san wani jab din nan يقصد الماجه إفراد مبدوه shi ce abinda ake nufi da asal wal ijabu me yabo ne ya kada ta ma ce wani mai wani ina yaban wani ce duk duniya ba mai wannan sifa sai wanda yake yabo بصفة da wata sifa لا يشركه فيها غيره wanda bai hada ba wanda ya tare da shi a wannan sifa فينفيها في أول كلامه to kuma sai ya kore ta wannan sifa a dafar a fas- a fasar da sai ya kore ta عن الناس dike duk duniya ba mai wannan sifa ويثبتها amma da ya kore ba mai wannan sifa sai kuma ya tabbatar da ita لمولود.
da wannan ranka wanda yake yaban to shine shi asal wal ijabu ke shi abin da ya faɗa sai a wajen yabo ake yin sa ka kore ka ce duk sifa da ma mai ita sai wane كقول Magudan الهنزاي Hazawu وما بلغ كف امرئ متناولا من الميت الا والذي جلت اجوله وما بلغ لما فجون للناس من حتى wai kadaru الا الذي فيك اثر kaji ba ta ce wa bala kafin ri'in متناولا kafin mutum ba ta kai wani abin samu na baiwa ba من da المجد girma a ce ta samu ba wanda ya samu wannan الا والذي جلت an kware kuwa ba sai kai abin da ka samu اجوله ya fi ya fi kowane tsawo naka wanda ka samu sarki وما بلغ المهدون للناس من حتى masu yabo ba su kai yabo su da yabo mutane ba wanda zai yabo a yabi a yabi mutum وان ko اذنبوا sun yawa da cikin yabon nasu الا الذي فيك sai اثر wanda aka faɗa maka ya fi kowane الرابع akwai wani التغاير abu da ke tagayu وذكرته من shi ma na زيادته ambace shi daga daɗi na kan talis ويسمى التلطف أيضا sunansa sunansa taladdufi shi ma wannan tagayurin وهو suna ne duk sunansa ne وهو أن يغاير ما كان عليه shi ne ya canja abin da yake kansa بأن يمدح بأن يمدح شيئا shi ne ya bi abu ثم يذمه sannan kuma ya zo ya zarge shi أو ko ya بالعكس zarge shi kuma ya zo ya yabe shi كقول السفي a farkon sufi بعد أن شكا من الأزالي bayan ya kai karan masu zargi فالله يخلق الأزالي ولهم أذلي فقد فره قلبي بذكرهم kaji ko ita Wallahu.
al'ubangiji يخلق ya kiyaye masu zargi الأزالي na ويلهمهم ya أذلي kirin sa wasu ta zargin na amma kansu kansu kawai wata musiba ta same shi amma su kai فقد فره قلبي ai sun fara sun sun fara da zuciya da بذكره abin da suke faɗa din nan na zargin nan ni fara- farin ciki da ke ciki to ai kaga yaye ba sannan kuma ya ya kiyaye ya musu addu'a sannan kuma sai zo zarge su tunda ya ce Allah kin sa musu zargin nan
na yanwa masu kallon mu da sauraron mu daga nan zawiyar a shekul kalansawi ya na wata ya kare yarda da shi yau muna bakwai ga watan rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da tara ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da uku muka saurari tare da kallon karatun muktasarul khalil wanda malam tijjani halima sani mai hula ya ja baki shehu ibrahim shehu mai hula ya fassara dalla-dalla kamar yadda muka ji yau a zamanmu na ɗari da ashirin da ɗaya a kewaye na biyu a karatun muktasarul khalil inda muka ci gaba da jin a kamun nafaka hukunce-hukuncen ciyarwa inda aka ambaci allazina tajibun nafaqatu alayhi waɗanda ciyarwa ta waje ba a kansu da kuma aka san haka duk mun ji suwaye suwaye sannan muka ji a kamun hazana hukunce-hukuncen ainihin wato reno idan an raba tsakanin uwa da uba ga yaro kuma ko ga yara wane ne zai ɗauki nauyin reno a ƙarƙashin nan kuma da a kamun ta'adib waye kuma zai ɗau nauyin ladabtarwa duk mun ji waɗannan abubuwan muna fata wannan kilif ɗin ainihin za a yi a ware shi eh, ya zama cewa na ma yana da kuɗi duk ɗan hizba ko yan bangaren da'awa yan bangaren abin nan na hizba gaba ɗaya su kanana hukumomi gaba ɗaya mara su eh yan sun rubuta sai a ko a mallaka masa wannan kildin ya rika ji domin a daina ainihin hargitsa wasu abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya hore yadda za a yi kuma ba a yi ba to muna faɗarkarwa a shiga YouTube na ya son Sheikh Mai Hula TV.
Sheikh Mai Hula TV.
TV yawwa a shiga YouTube Sheikh Mai Hula TV za a ga waɗannan abubuwan yan hizba na ƙananan hukumomi da head kwata ko rika bibiyar waɗannan abubuwan zai taimaka muku a wajen warware matsaloli da ainihin suke zuwa wajen ku a wajen lamarin eh, sulhuntawa tsakanin ma'aurata waɗanda aka samu rashin fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora sannan a bangaren balaga mun ji abubuwa da yawa mun ji almuzawada mun ji al'akasu mun ji arruju'u mun ji al'asalbu wal ijab mun ji almugayara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da rikewa da ganewa na albarka alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ikon yin aiki da wannan abubuwa baki ɗaya da jin daɗin lokacin da ake karanta alƙur'ani da lokacin da ake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san waɗannan abubuwan to idan yana karantawa ko ana karantawa yana ji to ya fi morewa ya fi jin daɗi da garɗi da fahimtar zancen Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kowa kan laraba kake karantawa idan ka san waɗannan to ka fi gane ya abubuwan Allah subhanahu wataala ya saka wata da alkhairi amin shehu mai hula Allah ya jaddada rahama a gare shi Allah subhanahu wataala ya bai wannan makaranta da irin su irin su magada masu yawa kuma albarka alqur'ani dan albarka shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khalifa Allah ya kara masa lafiya amin shehu Ibrahim Allah subhanahu wataala ya kara karfafa gwiwa ya ba da karin juriya masu zuwa Allah subhanahu wataala ya ba da ikon jurewa a wajen zuwa da kuma bibiyar abubuwan da ake yi ya ba mu rikewa Allah subhanahu wataala ya taimake mu dan uwa a ci gaba da bibiyar mu domin kallo da sauraron wasu darsuka masu zuwa in Allah ya yarda a lokaci mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fatiha da salatu fatiha Danke.